قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا نذير مبين كما أنزلنا على المقتصين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna cikin suratul baqara a satin da ya jiya da izinin Allah mun tsaya aya ta 31 yau za mu ci gaba da aya ta gaba faɗan Allah subhanahu wa ta'ala wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى yake cewa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ana wannan zamu koma baya wannan ita ce aya ta ta 30 daidai fadan Allah subhanahu wataala wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah subhanahu wataala yake cewa ka tuna ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga al'umma ka cewa ka tuna lokacin da Allah subhanahu wataala yake ce ma mala'iku inni sha'ilun fil ardi khalifa lalle ni dinnan zan sanya zan sanya khalifa a doran ƙasa yake gaya mu mala'iku qalu sai suka ba Allah subhanahu wataala an sa suke ce atajalu fiha man yufsidu fiha shin za ka sanya wa'in wanda zai rika yin banna a doran ƙasa shine zai zanto shugaba shine zai zanto khalifa a doran ƙasa wa yasfiku dima' kuma ya rika zidda jinanan ‘yan uwa wa nahnu nusabbihu bihamdika ga mu kuma muna yi maka tasbihi ya ubangiji wa nuqaddisu laka muna maka tasbihi muna maka godiya kuma muna tsarkake ka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah subhanahu wata'ala yake cewa ni na san abin da baku sani ba na san hikimar da ta sa zan yi wannan ko baku sani ba ma'ana mala'iku ba su san gaibi ba Allah subhanahu wata'ala shi ya san yadda zaye shi ya san yadda menene hikimar yin haka to Allah subhanahu wataala ya halarci mala'iku kuma mala'iku sun zanto su bayan Allah ne wanda Allah ya halitta dan su bauta ma Allah kawai kuma su cika umarnin da Allah subhanahu wataala umarce su mala'iku wata halitta ce wanda Allah subhanahu wataala ya halitta da haske kamar da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khuliqatil malaikatu min nur lalle an halicci malaiku da haske sannan mala'iku an halarce su da haske kuma Allah ya umarce su su yi aikin ibada kawai aikin su ibada ne ba su ci ba su sha ba su hitsari ba su bayan gari ba su komi aikin su ibada ne kawai la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun aikin su sai abinda Allah ya ce musu sai ba su saba ma Allah idan Allah ya ce su kaza kawai cika aiki ne su Allah subhanahu wataala ya halarci wanda su bayi ne na ibada kamar da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sama da muke ganinta gaba ɗayanta cike da take da bayan Allah mukarrami na masu ibada kowane ne yana cika ibada shi yana cika aikin shi da Allah umarce shi wani mala'ikan ga abin da aka umarce shi ya rika saukar da wahayi zuwa ga annabawa wani mala'ika abin da aka umarce shi ya busa ƙaho wani mala'ika abin da aka umarce shi ya rika cutar da tsirrai idan aka saukar da ruwa wani mala'ika shike umarni shike zubar da ruwan sama kowane mala'ika da ake shi wani kuma Allah subhanahu wata'ala ya halice su ne don su yi bauta kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce akwai bayan Allah wanda Allah ya halitta in suka yi ibada yau gobe wasu ne za su yi in gobe wasu kai kuma wasu ne za su yi haka ne kenan duk wanda ya ibada shi ta ya wuce shi kenan ake shi ya kare sai kuma wani sai wani sai kuma wasu halittai kenan mala'iku su abinda aka halice su ibada ce kawai to suna ganin Allah ke ba za su labarin cewa a nan gaba za mu halitta wata halitta wadda za ta zanto ita ce khalifa ita ce shugaba a doron ƙasar nan su kuma suke ganin cewa kada a zo a halicci wanda za ya zauwa ya rika banna a doron ƙasa ya rika zidda jinin mutane ga mu da muke ta yin ibada muna ta tasbihi ya ubangiji muna tsarkake ka muna yin abu kaza mu ta kamata cikin mu ne ta kamata a zaɓo wanda za a zanto shugaba a wannan ƙasai to su kuma su mala'iku an halice su ne su yi aikin ibada wanda na gaidi ne ba na zahiri ba a doron ƙasa mun fahimta mala'ika aikin da aka umarce shi ya fitar da tsirrai mala'ika abin da aka umarce shi ya yi ibada ya kaza ya kaza ba kamar ɗan adam ba ya zauna kujera ya ce shugaba ne shi ya rika mulkin ɗan uwan shi ya rika sa su ya rika hana su mun fahimta to su a tunanin su irin su ta kamata a sanya ga su suna tasbihi ga su suna kaza me yasa suka yi wannan tambaya suka ce ya Allah mu ta kamata a sanya ba irin wanda za a tsanna a doron ƙasa ba ba su san wane za a halitta ba ba san wani za a sanya ba saboda Allah bai ga musu ba Allah shi kadai ya sane ma kanshi abin da ya ga dama shi kadai ya san wani ne za a sa shugaban nan su a tunanin su tana yiwa wata halitta ce za a halitta kamar yadda wani hadisi kamar yadda hadisi ya tabbata hadisi Ibn Abbas cewa Ibn Abbas ya rawaito hadisi isnadi Ibn Jarir har zuwa Ibn Abbas cewa awwala man sakana al-arda al-jinna farko wanda suka fara zama a doron ƙasa kafin halicci annabi adam kafin halicci dan adam gaba ɗaya aljannu da suka rika zaman duniya su kuma aljannun nan sun kasance suna banna a doron ƙasa suna jidda jira ne to su mala'iku sai suka ga cewa to in dai za a sa shugaba ba cikin mu ba mu mala'iku to tana yi wa wancan mutanen ne waɗanda suka yi rayuwa wancan aljanu da suka yi rayuwa su ne za a sa to su kun ɓanna za su yi a doron ƙasa ya Allah a sa mu nuna ta kamata mun fahimta wani hadisi na ingantacce ibn kasir ya kawo shi cikin tafsirin shi haka ibn jarir tabari ya rawaito shi da isnadi har zuwa ga ibn abbas to nan wurin kaga ibn abbas ya rawaito hadisi wanda ke nuna cewa farkon wanda suka yi rayuwa kafin a halicci ɗan adam aljannu ne suka yi rayuwa sannan su kuma aljannun nan sun kasance suna banna suna zubar da jina na ƴan uwansu to malaiku sai suka cewa tana iya yiwuwa wancan al'umma ne za a ƙara halitta saboda ba san wata al'umma ba in ba su ba sai aljannu to suna tunanin aljannu ne za a ƙara Allah zai ƙara halitta su yi su zauna sai Allah sai suke ganin cewa ya Allah da a sanya wa'annan wa'anda ke banna a doron ƙasa ai mu ta kamata a sanya mun fahimci manufan mala'iku to su kuma Allah suke cewa ko ba ku san abin da nake nufi ba waɗanda za na halitta wata halitta ce daban ba aljannin da kuka sani ba wata halitta ce daban ashe dan adam ne za a halitta ashe mu ne za a halitta mun fahimta su ba su sani ba su abin da suka sani aljannu da suka shuɗe suka rika banna aka aka halakar da su so sun yi tunanin irin su ne za a ƙara halaka su zanto shugabanni mun fahimta kana Allah subhanahu wataala yake cewa inni a'lam ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani ba wanda za na halitta mutane ne ɗan adam wanda za su rika zan za su a cikin su akwai annabawa inda farko wanda za a halitta ma annabi ne shine annabi adam cikin mutanen da za mu halitta akwai shuhada akwai siddiqin akwai tawaye da waye duka akwai masu ɓanna amma kuma akwai hikima da za mu halitta cewa akwai annabawan da za su za mu aikowa su yi ma al'umma wa'azi su yi ma al'umma kaza su yi ma al'umma kaza kenan Allah ke cewa inni a'lam ma la ta'lamun ni na san abin da ku ba ku sani ba akwai manufar da ni nake yi ku ba ku santa ba mun fahimta Allah kenan Allah shine masanin gaibi shi ya san komai su ba su sani ba kenan wannan aya ta karantar da mu cewa mala'iku bayan Allah ne babu abin da suke bauta kamar yadda suka nuna cewa nusabbihu bihamdika muna muka tasbihu muna gode maka abinda muke yi muna muka bauta muna tsarkake ka wa nuqaddisu laka bancin tasbihi da muke muka ko muna tsarkake ka cewa kai ubangiji ne wanda ba ka karban na kasa ko kaka take wannan ita ce siffar ta Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya cancanci siffofi wanda shi kaɗai ya ya siffofi na kamala shi kaɗai cancanta da su wanda siffa ce ta Allah subhanahu wataala wanda laisa ka muslihi shay'un babu wani wanda ya kama da Allah subhanahu wataala kuma dole ne mu yi imani mu jingina ma Allah irin wannan siffai dole ne kuma Allah mu yi imani cewa mun yarda Allah ya cancanci wannan siffai duk wanda bai ya yi inkarin ɗaya daga cikin sufofin Allah ko sunayen Allah bai cika cikakken imani ba ɗaya daga cikin shika-shikan imani dole ne kai imani da Allah subhanahu kai imani da cewa Allah subhanahu wataala abauta mishi shi kadai ba tare da a hada shi da wani wurin bauta ba sannan kai imani ka yarda cewa Allah shi ya halicci komai da komai da muka gani doron duniyar nan shi ya halicce ni shi ya halicce ka shi ya halicce itatuwa shi ya halicce komai sannan kuma ka yarda cewa Allah ya siffanci da wasu siffa siffofi yana da sunaye wanda tsarkaka ne wanda takaddisin Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanci su ba wanda ya cancanci wannan suna shi yasa malaiku ke cewa wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka sai Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam da ya halicci annabi Adam da mala'iku suna ganin cewa su suka cancanta a sa su su zanto shugabanni a doron ƙasa to Allah ya halicci annabi Adam kuma da ya halice sai ya kyautata halitta shi ya halitta shi ya halice shi da turbaya kuma da ya halice shi sai Allah subhanahu wataala ya sanar da shi wasu abubuwa waɗanda mala'iku ba su san su ba ya sanar da su wani ilimi wanda ya sanar da annabi Adam wani ilimi wanda mala'iku ba su san wannan ilimin ba da Allah ya sanar da su da Allah ya sanar da annabi Adam Allah ke cewa annama Adam al-asma wa ayyana Adam الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى ده أهل النبي آدم يسند الشيء أن سونا سيبزور ملائكو yace kuna ganin cewa ku kuka cancanci ku zartar shugabanni ba wanda za na halitta ba to yanzu ku ba ni labarin ku sanar da ni suna abu kaza suna abu kaza sunan abu kaza Allah ya riga halitta annabi Adam kuma ya san da shi wannan sunayen dan ya nuna musu cewa ba su kadai bane ba halitta wadda Allah zai halitta kuma ya muta matsayi kamar su mun fahimta da Allah ya tambaye mala'iku an bi asma'i haulai sai suka ce قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك تركي يا تبت غريك يا الله لا علم لنا بام دا علمي بمسان wannan ba إلا ما علمتنا sai abin da ka sanar da mu ba mu da ilimi sai abu irin ilimin da ka sanar da mu innaka antal alim lalle kai dinnan kai ne masani hakim kuma mai hikima ba mu da wannan ilimin haka ne bakin ilimin da Allah ya sanar da sunan za su tsaya ba su da ba su cewa su yi jura su yi ƙoƙari don suna son a sa su shugabanni bari su ƙirƙiro su su gwada su sharafta a ba su da wannan ilimin la ilma lana suka ce ba mu da ilimi idan baka san abu baka ce Allahu alam Allah shi kadai yafi kowa sani mun fahimta sai Allah subhanahu wataala ce musu قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون sai Allah subhanahu wataala ya zo wajen annabi a ce kala ya adam ya kai annabi adam ya kai adam anbi'uhum bi asma'ihim ba su labari game da wannan sunayen wannan abubuwan da na tambaya falamma an ba mu lokacin da annabi adam ya bude baki kawai ya ba su labari ya gano musu ibn abbas yake cewa Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa komai da komai a doron kasa ya sanar da su sunan sama sunan kasa sunan kaza sunan kaza komai a doron kasa Allah ya sanar da shi duk abin da za su tambaya Allah ya sanar da annabi Adam. Lokacin da annabi Adam aka tambaye shi, ya kai Adam, ba su labari ka abubuwan da na tambaya. Sai annabi Adam ya gaya musu kai tsaye, falamma an ba'ahum lokacin da ya gaya musu, falamma an ba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard shin bun gaya muku ba cewa ni dinnan na san abun da ke sama da ƙasa na san gaibun na san abun da ku ba ku sani ba na san mai da ƙasai wa alam ma tulunu ma kuntum taktumun kuma na san abin da kuke boyewa na san abin da kuke bayyanawa komai Allah ya sani Allah ya san abin da muke boyewa cikin zuciya Allah subhanahu wataala ya san abin da muke bayyanawa a hili ba abin da Allah bai sani ba in ka tambaye ni menene kudirin ka cikin zuciya a yau ban sani ba saboda ban san gaibi ba in ka in aka tambaye kai ma menene kudiri na a cikin zuciya baka sani ba Allah shi kadai ya sani amma Allah zai gaya mun in an tashi nan me za na rayuwa da shi me za na ci me za na sha komai Allah ya sani Allah ya san dai mun komai nan dukkan mu nan komai Allah ya san me za mu aikata a gobe kai kanka karan kanka baka san me za ka yi ba karan kanka baka san in ka tashi daga nan ba ina za ka zuciyarka dake baka shawara in na tashi in tai gida in na tashi in tai wuri kaza to Allah subhanahu wataala ya san abin da za ka yi ka iya tashi da shawara ka tai gida amma subhanahu wataala ya san abin da ya rubuta gare ka sai ka ka tashi kuma ka ta gidan ba subhanahu wataala kenan Allah subhanahu wataala ya san gaibin abin da ke cikin zukatan mutane ya san abin da ke bayyane sannan ya san abin da ke sama ya san abin da ke ƙasa Allah ya san abin da ke cikin ƙasa ya san abin da ke cikin sama shine alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi mun ga muku cewa ba na san abin da ke sama da ƙasa wanda ku ku sani ba Allah subhanahu wataala ya yi haka ne don ya nuna musu cewa akwai halittar da za na halitta ta zanto rayuwa ta yi rayuwa a doron ƙasa ta yi shugabanci a doron ƙasa a hikima Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da yake nufi akan wannan a hikima Allah subhanahu wa ta'ala idan mala'iku aka sanya su zanto shugabanni shin ganga jikin mu ya kallon mala'ika ba mu iyawa idan Allah ya sanya mala'iku saboda Allah yana halittar mala'ika kuma ya ba shi umarni ya zo da siffa ta ɗan adam wani hadisai sun nuna mana haka game da hadisin Umar ɗan Khattab ya yi bayani lokacin da mala'ika Jibril ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da siffa ta ɗan adam ya zo zai Allah da hikimar shi da ikon shi da kudurar shi in yana son ya sa mala'iku zai iya sa su mala'ika ne amma ya zanto shugaba gare mu wanda ke wanda ke mulkin mu mala'ika ne in Allah ga dama na iya haka ba wanda kuma za ya iya hanawa ba wanda ba sai an yi wani kamfani an yi zaɓe ba Allah shine zai rasha wanda ya ga dama cikin mala'iku kuma ya zo da siffar ɗan adam ya zauna gaban mu ga muna muna kallon shi amma mala'ika ne kamar yadda haka ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan kaɗa ya ba mu labari mutum ne ga yanan ya zo ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yake cewa shadid bayadu siyab ga yana yana da tsananin farin gashi ko ga ɗayan farin tufafi shadidi sawadi sha'ar ga gashin shi kuma yana da yawa la yura alayhi asar safar ba a ganin alamar tafiya ga jikin shi ko da yazo kawai kai tsaye da shigowar shi kawai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya zauna da zawwa ya kama mu annabi tambaya kaga in mutum kuke gani sai da jiya baya annabi sallallahu alaihi wasallam ke tambayar Umar a ta dari man sa'il ka san kowa ya wanda ya shigo din nan yace Allah wa rasuluhu alam Allah da manzon shi su kadan suka sani yake cewa fa innahu jibril wannan mala'ika jibril ne da kake gani kaga ya zo da siffa ta dan adam ba wanda ya sani inda da zai wai shi yace salamu alaikum ni ne mala'ika jibril na zo da ina annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ku da an ji kalmar mala'ika kaga ai hankali sai ya tashi saboda an san annabi ya riga ya gaya musu siffan mala'ika yadda mala'ika yake mun fahimta to kaga dole mu ta hankalin shi amma kawai hikima ta Allah dan ma ka ku tsorata duk ku tashi ku ruga da zan washi bai ma kowa magana ba kawai ya san ya san wanda ya zo wajen shi kaga inda wani wani ne bako haka zai zanta ba wane ne wane kamar yadda hadisin Anas ya tabbata wani ba kauye da ya shigo ya ce ayyukum Muhammad wane ne Muhammad cikin ku babu sallama ba komai waye Muhammad cikin ku amma kaga aike na Allah kai tsaye da zan washi ya san wanda Allah ya riga nuna mai da ka zo ka ga wani ka ga kibba shi kawai kai tsaye na shi dama ya sani dama yana aiko mishi wahayi yana zuwa yana dan aikin Allah ne mun fahimta to wannan ita ce siffa ta mala'ika to su suna ganin cewa su ne ta kamata a sanya su zanto shugabanni a doron ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa ni na san irin halittar da za ni iya halitta wadda za ta iya zanto ta zanto shugaba ta zanto tana shugabancin ƙasa salin alim bal akwai abubuwa na hikimomi na cewa Allah zai tabbatar da annabta a doron ƙasa Allah zai tabbatar da annabawa a doron ƙasa kuma Allah zai tabbatar da bayi waɗanda za su zanto ƙalƙashin annabawa annabawan su yi ma al'umma wa'azi su karantar da su don su bauta ma Allah kamar yadda Allah ke cewa an halicci ɗan adam da aljanni don ya bauta ma Allah kuma yadda kuke bauta ma Allah waɗannan ma bayan Allah za su bauta ma Allah ne mun fahimta Allahu a'lam sai Allah ce وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان واستكبر وكان من الكافرين الله سبحانه وتعالى كتشوى ka tuna ya annaban Allah wata kissar daban ka tuna ya annaban Allah lokacin da muka ce mu mala'iku su yi sujjara ga annabi Adam fa sajadu sai suka sujjara gaba ɗayan illa iblisa sai iblis kawai shi kadai aba ya ƙi yin sujjadai Allah ya umarci kowa cikin mala'iku da aka halitta da aka gaba halitta annabi Adam Allah subhanahu wataala ce kowa duk wanda ke wannan wurin yayi ma annabi Adam sujada mun fahimta kowa ya sujada amma iblis ya kiya istakbara ya girman kai ya kiya sannan ya kasance cikin kafirai to wannan aya tana karantar da mu cewa Allah ya halicci annabi Adam kuma ya yi umarni a yi sujada gare shi haka ne to na wurin umarnin sujadai ya kasance kafin halitta annabi adam ne ko kuma bayan an halice shi ne bayan an halice shi ne aka umarci mala'iku su sujada a zahirin aya wannan aya tana nuna mana cewa bayan an halicci annabi adam ne aka umarce shi aka umarci mala'iku haka ne to muka duba wasu ayoyin sun nuna cewa kafin a halicce shi ne Allah ya umarne shi a yi sujada ga annabi adam Allah ke cewa zan umar zan halitta wata halitta idan na gama halittarta na busa mata rai to kowa ya yi sujjara gare shi gaida shi wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin cikin suratu sad fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ubangiji yake cewa yake ce mala'iku zan halicci wata halitta nan gaba idan na halicci wannan halittai to da na busa mata rai ta zanto rai ta zanto halitta cikakkiyar halitta to kowa ya durƙusa mata sujada kaga wannan ya nuna cewa kafin a halitta ne mun gane wata sura kuma Allah ta ce wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin cikin suratul hijr to kaga wannan ya nuna cewa ashe kafin ne umarnin ya tabbata ne kafin a halicci annabi adam Allah ya ce in na halitta zan busa mata rai idan na busa mata rai kowa ya duka ya mata sujada mun fahimta to na wurin sanin mu cewa sujada ba a yi ma kowa ita sai Allah haka ne ba wanda ake ma sujada sai Allah in za ka yi sallah ka yi sujada ba wanda kake ma sujada kalmar sujada in ta tabbat in ka ji kalmar sujada alqur'ani babu abin da take nufi face ka durƙusa da ƙahuwanka da gwiwanka ka kai ƙasa ka su kai kai sujada haka ne duk inda ka ji an ce sujada a cikin qur'ani to wannan take nufi ba sai ka nemi fassara ta ba abin da sujada take nufi ka lankwasa ƙahuwanka da gwiwanka ka yi sujada ka kai goshinka ƙasa to nan Allah subhanahu wataala ya ce ma mala'iku su yi sujada ga annabi Adam ya halitta yi ma dan Adam sujada ya halitta yi ma dan Adam sujada yana ga Allah subhanahu wataala umarci a yi ma ɗan adam a yi ma annabi adam sujada mun fahimta yana kaga maganar mahallin nizaha ne malamai ke cewa sujada kala guda biyu ce mun fahimta in aka ce sujada da waccan ma'anar da aka sani ita ce amma kala guda biyu ce akwai wadda sujada ce ta ibada akwai sujada ta gaisuwa mun gane sujada ta ibada ba wanda ya halitta a yi ma ita in ba Allah ba. Mun gane, sujada ta ibada, sujada ta gaisuwa, guda biyu ce. Sujada ta ibada wadda in ka yi ibada ce kake ka samu lada ba wanda ya halitta ka yi ma ita in ba Allah ba. Mun gane, haramun ne ka lankwasa gaban jikinka ka duka mu wani ɗan adam ka ce kana bauta mai in ba Allah ba. Allah ka ce wa annal masajida lillahi wala tad'u ma Allah ahada. wannan gaban jiki da muka sani abin sujada na Allah ne shi kadai bai halitta ba ka lankwasa su ga wani dan adam in ba Allah ba mun gane to ashe shekarun baya da al'ummar da ta wuce tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen duniya yin sujada ta ibada haramun ne bai halitta a yi kowa ba wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai ba wanda ake lankwasa mu gaban jiki a yi sujada da suna ibada in ba Allah ba to sai sujada ta gaisuwa to irin ta ce nan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Adam a yi mishi mun fahimta to ita ma ta gaisuwa wannan ya halitta a yi ta al'ummar da ta wuce al'ummar da ya halitta in za ka gaida mutum gaisuwa ce kamar sujada kana mai gaida shi mun fahimta da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma sai aka shahi wannan hukunci daga nan haramun ne a yi ta gaisuwar da ta ibada dukkan su haramun ne ka yi ma wani mun fahimta al'umma da ta wuce a wancan lokacin ya halitta a yi musu in za ka gaida babban mutum kamar su jira a wancan al'ummai muna tare suratu yusuf lokacin da annabi yusuf ya yi umarni mahaifin shi annabi yaqub ya taso daga garin su da shi da mahaifiyar shi su zo su iske shi misra lokacin yana ya samu mulki yana yana da matsayi ya so ya ga mahaifan shi ya umarni ya ce ma dangin nan nashi su zo su ɗauko mahaifan shi su zo su iske shi da zawar su ya suka yi sujada suka yi Allah ke cewa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujadan lokacin da mahaifan nan suka zo suka iske shi bisa kujerar shi ta mulki shi annabi Yusuf sai ga suka zo suka lankwasa ƙaruwan suka durƙusa suka gaida shi shi ɗansu ne amma saboda yana bisa mulki su mahaifan shi ne da shi da annabi Yaqub da mama shi shi mama annabi Yusuf suka durƙusa suka yi mai sujada wannan aya ta tabbata cikin suratul Yusuf mun fahimta to kaga nan wurin sujada ce suka yi ma annabi Yusuf babba ne shi amma ta gaisuwa ta suka mai ba ta ibada ba ba sun bauta mai bane ba mun fahimta a wannan lokacin a zamanin su su shada zan ka gaida wani ya halitta amma daga baya aka shahe hukuncin ya zanto ba a ma kowa ita in ba Allah subhanahu wata'ala ba wannan yana tabbatar da mu yana tabbatar mana akan haka cewa an shahe hukuncin lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'a mu an shahe hukuncin hadisi ya tabbata hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az kasar sham da mu'az ya je kasar sham sai ya ga manyan mutane in za a gaida su sujada ake ana gaida su shi kuma sai ya ga cewa in dai manyan mutane ne ake irin wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ta kamata a ma irin wannan ba ku ba kun gama gari ya ƙi masa sujada da ya zo sai ya ce ai annabin Allah ya cancanta in ma irin wannan sujada ya zo ran annabin Allah sai da tsaya gaida annabi sai ya duka ya gaida annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ran shi ya ɓaci sai ya faɗa mishi wata kalma ma ma wannan kalma kalma ce wadda kamar tur da irin abin nan wannan abin da kai me yasa kake yi zai ce ya annabin Allah mu'azu yake ce ya annabin Allah lokacin da ka yaka na ƙasar Sham na je na iske wasu manyan mutane in za a gaida su sai an durƙusa an musu sujada ni kuma na ga cewa kai ta ya cancanta a rika irin wannan ba su ba sai annabi yake cewa bai halitta ba dan adam ya duka ma dan adam law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjud an tasjuda li zawjiha لمكان مكان حق حق الله عليها take annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda na umarcin dan adam wani dan adam ya duka ma wani to da mace za na sawa ta rika duka ma mijinta saboda tsananin haƙƙin da Allah ya aza mata na mijinta kenan da mace za na rika sawa ta rika duka tana gaida mijinta dan haka bai halitta ba dan adam ya duka ma dan adam to kaga wannan hadisi ya karantar da mu cewa a wancan zamanin al'umma sai rika yi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi hukuncin gaba ɗaya ba ai sawa'an sujada ta ibada ko kuma sujada ta gaisuwa dukkan su ba ai sai Allah subhanahu wataala in za ka gaida mutum annabi ya karantar da mu kamar da hadisi Abdullahi bin Mas'ud ya tabbata cewa annabin Allah suka zo suka ce ya annabin Allah ka karantar da mu yadda za mu yi muka gaisuwa to ya ne za mu yi muka salati kenan annabi ya karantar da sahabbai yadda za su yi musu za su gaisawa da da ƴan uwansu ya ya ne gaisuwa annabi ce ku ci assalamu alaikum kamar da hadisin imam turmizi ya tabbata cewa idan ka ce ma dan uwanka assalamu alaikum ka bashi hannu assalamu alaikum shi ma ce wa alaikum assalam kowa yana da lada goma idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah lada ishirin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu lada talatin ina annabi ya karantar da su in za ka gaisawa da ɗan uwanka ga yadda za ka yi sallama kake ka ba shi hannu mun fahimta wannan shine kaɗan daga cikin masail din da wannan aya take karantar da mu sai mas'ala ta ƙarshe cikin wannan aya na Allah subhanahu wataala ta ce wa iz qala rabbukal malaikatu isjudu li adam fasajadu Allah da ya ce ya da yace mala'iku su yi sujada ga annabi adam sai suka sujada illa iblisa sai iblisa kawai shi kadai istakbara ya girman kai bai yi ba to nan Allah da yace kowa ya yi sujada ga mala'iku sai kowa ya sujada amma sai iblis ya kiya to nan iblis shi yana cikin aljanna yana cikin mala'ikun ne shine mas'alar da ta kamata mu yi tambaya an ce ma mala'iku su yi sujada kowa ya yi sujada cikin mala'iku amma sai iblisa shi ya ƙi da wannan ya nuna cewa iblisa yana cikin su kenan eh tunda an ce ku yi sujada ya ku mala'iku kowa ya yi amma iblisa ya tsaye shi ya ƙi wannan ya nuna cewa iblisa shi ma yana cikin mala'iku eh shi mala'ika ne tambaya shi mala'ika ne ca a kai kamar yanzu nan cikin masallacin nan kowa ya yi abu kaza sai a ga mutum ɗaya ya ƙi za a ce kowa ya amma wane bai yi ba alama wannan wanin ba cikin ku yake ba ko aka wane ba da aka ce sai wani wannan ya mace wannan wanin cikin ku yake shine ya kiya mun fahimta to yanzu tambaya iblis mala'ika ne in ka ce na'am yana dalilin ka dalilin wanda suka tancewa mala'ika shi yana cikin mala'iku saboda taron mala'iku aka ma umarni kowa ya shi sai waye bai yi ba ashe cikin su yake tare da su yake mun fahimta ya nuna cewa shi ma mala'ika ne kenan akan wannan fahimta ko ba haka bane ba wasu suka ce a'a ba mala'ika bane ba shi wata halitta ce cikin su yake an ce kowa ya duk wanda ke wannan wurin yayi sai a shi ya ware bai yi ba wannan yana kare ana cikin suratul kahf Allah ke cewa illa iblisa kana min aljinni ففسق عن أمر ربه da aka ci ai sujada sai iblisa kana min aljinni shi din ya kasance cikin aljanu ne shi wannan aya ta ware shi sai iblisa shi dan yana cikin aljanu shi kadai fa fasaka sai ya fasikanci ya ƙi ya ƙi umarnin Allah su mala'iku sun bi umarnin Allah amma shi sai fasikanci yana cikin aljanu ne shi kenan wannan ya nuna cewa shi aljani ne cikin jinsi ne na aljanu ba jinsi na mala'ika ba mun fahimta kamar nan wurin a ce kamar a ce ga dabbobi da yawa cikin su akwai raƙumi akwai tunki akwai kaza ce duk dabbobin na ayi abu a kamo su a yanka sai aka ga raƙumi ya ware kanshi raƙumi tunkiya ne tunkiya raƙumi ce amma dukansu menene dukansu dabbobi ne so mala'iku da aljanu da waye dukansu menene halitta Allah ne duka halittar da ke akwai an umarce su yi abu kaza ba su yi ba ko suka yi sai iblis shi kadai ya da kanshi mun fahimta kuma hadisi yana ƙara fitan mana da wannan ma'ana cewa iblis ba ba cikin mala'iku yake ba hadisin da muka karanta cewa khuliqatil mala'ikatu min nur su mala'iku an halicce su da haske ne wa khuliqal jannu min marij min nar shi kuma alhijani an halicce shi da wuta kaga wannan ayat wannan hadisi ya ƙara bayyana mana cewa shi ba tare da su yake ba ba jinsin su ɗaya ba jinsin mala'ika da haske aka halice su shi kuma jinsin aljannu da sauran jinsin su an halice su da wuta ne mun gane shi da kanshi iblisin ba shi ya faɗa shi da wuta aka halice shi ba khalaqata ni min nari wa khalaqatahu ya za ni in yi sujada ga wanda ni an halicce ni da wuta shi halicce shi da ƙasa kuma in mai sujada mun fahimta kenan ya bayyana cewa shi da wuta aka halicce shi shi kuma annabi adam da turbaya da ƙasa aka halicce shi su kuma mala'iku da aka halicce su da haske wannan ya bayyana ya mana cewa iblis ba cikin mala'ika yake ba ba jinsin mala'ika bane ba sannan kuma za mu ƙara a hankalce za mu gano cewa mala'iku daban iblis daban ta yadda su mala'iku ba su saba mu Allah la ya asuna Allah ba za su taba saba mu Allah ba la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna har abada su ba mala'ika bai taba saba mu Allah ba shi kuma inda mala'ika ne ya saba mu Allah aka ce ya sujada ya kiya kaji kenan ba cikin su ba ke shi yasa ya saba inda cikin su yake da da aka ce saboda su mala'iku gaba ɗaya an ce su sajida kowa ya shi kiya kaga wannan kadai a hankali kadai zai iya baka ma'ana cewa iblis ba cikin mala'iku yake ba yana tare da su dai ne a wuri ɗaya amma mala'iku daban shi daban shi cikin aljanu yake da wuta aka halice shi su da haske aka halice su su ba su saba mu Allah shi ga ya saba mu Allah wannan saban ma kadai da yayi wannan ya nuna cewa ashe shi ba mala'ika ba saboda mala'ika mun san cewa mun karanta cewa ba ya saba ma Allah mun fahimta istakbara abun da ya sa bai sujada ba sai girman kai menene ya sabbaba mai ya ga cewa shi an halice shi da wuta an halice wannan da ƙasa yaya za a yi yi sujada ma wanda aka yi aka halitta shi da ƙasa khalaqatani min nar wa khalaqatahu min din ya za a yi wanda aka halitta da ƙasa ni da aka halitta da wuta in duka in mai sujada to kaga malamai ke cewa farkon wanda ya fara kirkiro siffar girman kai shine iblis mun fahimta ɗaya daga cikin salaf ke cewa iblis shine farkon wanda ya fara yin aiki na girman kai duk wanda ya ɗauki wannan siffar yana da kaso daga cikin kason siffa ta iblis sannan shi kuma iblis ɗin yana da yana da kamasho tunda shine harkon wanda ya fara kirkiro wannan siffai yana da kamasho saboda shine harkon wanda ya fara kirkiro wannan siffai ta girman kai istakbara wa kana min al-kafirin kenan wannan ya nuna cewa mala'ika jibril kafiri afwan wa yake iblis kafiri ne saboda ya ƙi yin sujada wannan kuma ya nuna cewa wata ruwaya cewa da ya ƙi yin sujada sai aka koro shi daga aljanna a lokacin da mala'ikun da shi iblis din kowa da kowa a wancan zamanin suna cikin aljanna ne su da suka yi sujjada suka yi biyayya sai aka yi ne aka bar su cikin aljanna shi kuma aka hidda shi saboda kafiri ne aljanna ba wurin zaman kafiri ba ce ba sai Allah ce
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Allah subhanahu wataala yake cewa qulna ya adam bayan an gama halitta annabi adam an kawata halitta shi Allah subhanahu wataala yake cewa ya kai adam uskun ka zauna anta kai dinnan wa zaujaka da matarka aljannata ku zauna da kai da matarka cikin aljanna ku yi zama na har abada wa kula minha ragadan wa kula minha ku ci da abin da kuke so ragadan abin da rayuwar ku ta muku ku ci duka abin da rayuwar ku ta muku ragadan ku ci abin da ranka ki ruwan ku ke so mun gane haisu shi'tu ma duk inda kuka ga dama duk abin da kuke so wala taqraba hadhihi shajara amma da shar'i kada ku kusanci wannan itaciye wala taqraba hadhihi shajara da shar'i kada ku kusanci wannan itaciye fatakuna min zalimi idan kuka yi haka to kun zalunci kanku kun kasance cikin azzalimai sai Allah ya ce فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Allah subhanahu wataala ke cewa fa azallahum ash-shaytanu anha sai shaytan ya musu zagon ƙasa sai shaytan ya yaudare su anha game da alj- game da wannan itaciya da aka hana su fa akharajahuma mimma kana fi sai da yasa ta sababin shi aka fitar da su akan abin da suka kasance ciki na aljanna na na rayuwa da aka ce su yi rayuwa su yi cika abin da su- su ci abin da suke so su yi rayuwa da suke so wa qulna bidu sai muka ce musu ihbidu ku hita ba'dukum li ba'din adu sashen ku da ku da iblis sashen ku makiyi ne akan sashi walakum fil ardi mustaqarrun za ku hitawa daga cikin aljanna ku je ku yi rayuwa cikin ƙasa mustaqarrun ku zauna a cikin ƙasa wa mata'un ku yi rayuwa ku more ilahin har zuwa wani lokaci wanda da tsatsi ne baya da yawa ina wannan aya ta nuna mana cewa annabi adam an umarce shi ya zauna ya yi rayuwa cikin ne cikin aljanna da shi da matar shi hawa su yi zama su yi rayuwa su yi abin da suke so cikin aljanna amma da sharadi aka ce musu kada su kusanci wannan itaciye icce ɗaya aka ware musu aka ce musu wani iccen ka ku kusance shi wannan malamai suna ta kawo ma'anar wannan iccen wasu suna cewa zaitun wasu suna cewa goruba wani suna cewa kaza da magana gaskiya kamar da malamai suka ce babu hadisi ko aya ingantacce wanda ya fassara ce wannan itace ita ce kaza Allah dai ya bar ma kanshi sani ya nuna cewa dai banda itaciya kaza bai faɗi sunanta ba mun fahimta Allah subhanahu wataala yake cewa kada ku kusanci wannan itace amma shi iblis sai ya yaudare su to can wurin baya an hiddo iblis daga cikin aljanna haka ne to ya aka kuma ya koma ya yaudare annabi adam shi da hawa ta ina ya je koma aljanna har yaudare su mun fahimta akwai abin tambaya nan istakbara wa kana min alkafirin ya ga- ya girman kai aka hiddo shi daga cikin aljanna to yanzu aka ce mu kai kuma annabi adam da aka ma sujada kai kuma kai zaman ka da kai da iyalinka ku yi zama ku yi rayuwa cikin aljanna ta ina ya bi ya koma aljanna har ya yaudare su su ma yasa aka hiddo su tare da shi nan ma wasu malaman suna cewa cikin cikin macijiya ya shiga macijiyar ta shiga aljanna duk maganganu na isra'iliya ce wanda babu hadisi ingantacce wanda ya nuna haka Allah mai iko ne in ya ga dama ya hibbe shi kuma ya maida shi ba a gaya mana wata aya ba ce ta nuna cewa ga ayar da ta nuna cewa an maida shi dole na kai iman cewa dai ga Allah ya ce iblis ya yaudare su kuma ba abu- ba dole ya katon ba ka ce ba to ta ina ya biya koma wannan ba ikon ka bane ba tambayar ka bane neman sanin wannan bai kara ka kuma bai rage ka da komai mu yarda da cewa Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa ga Iblis ya yaudari annabi Adam mun fahimta annabi Adam bancin Allah ya aza mai wannan sharadin sai ne sai mala'ika Jib- eh, sai Iblis ya yaudare su Allah ke cewa fa waswasa lahum ash-shaytan sai iblis ya sa musu waswasi waswasin da ya sa ya sa musu ya yaudare su har suka yarda hanyoyi ya bi kama haka kamar yadda suratul araf ta bayani cewa sun gan shi cikin aljanna mutum ne ka gan shi ka zo wuri kai ka gan shi wurin ka ga duk abin da ya gaya muka kai yarda za kai sai kai tunanin dan wurin ne dan garin ne dan dan shagon ne mun fahimta sun gan shi cikin aljanna sai ya musu rantsuwa yake cewa hal adullukum ala shajaratin khuldi wa mulkin la bala kuna sa in nuna muku wadda itaciya wadda in kun ci wannan itaciye za ku dawwama cikin rayuwa mai kyau kuma za ku kama mulki wanda ba za yankewa ba kaga abin da ya gaya musu sannan kafin ya gaya musu wannan sai ki cewa wa qasamu ma inni lakuma lamin nasihin ya musu rantsuwa ce ni dinnan ina daga cikin masu mai yi muku nasiha nasiha ce za mu ya musu rantsuwa wa qasama huma ya musu rantsuwa inni dinnan ni dinnan ku gani la kuma lamina nasi ni dinnan mai son ku ne mai kauna ku ne nasiha ce za mu kaga wannan duk ya nuna cewa kai da adam dole ka yarda da wanda ya ga maka wannan magana ni mai kauna ka ne ni mai maka nasiha ne ni mai son ka ne ina son ka ne za ga maka wannan magana in ga maka wata itaciya in ka ci ta in ka ce wani itaciye za ka dawwama cikin rayuwa kuma za ka dawwama mulki za ka samu mulki wanda zai dawwama mene annabi adam ya yarda sai nuna mai itaci yadda ita ce aka hana su ci mun fahimta itaci yadda aka hana ka ka ci ka san cewa an hana ka ita a wangijin ka hana ka sai ka bani mun fahimta to da wannan ne wasu malamai ke kawo hadisin da ya tabbata cikin sahihaini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa laula hawa lam takun unsa zawjaha da'a in ba dan hawa ba da ta kyale annabi adam ba ta mai hada ba ba ta hana shi bai ci wannan itaciye to da ba za a taba samun mace ta yaudari mijinta ba laura hawa in ba dan hawa ba lam takun unsa zawjaha da'a mun fahimta nan an gana yin hawa saboda ta san Allah ya hana su su ci wannan itace amma ba ta hana mijinta kai baka san an hana mu ba ba ka haƙuri ita ba ta hana shi wutar suka ta yi suka ci to kaga wannan ya nuna cewa ita ma ta bi mai tayar da abin da za yi mun fahimta duk da yake ba dole bane mai gida ya ya ɗauki shawaran waɗaki mun fahimta amma na wurin me yasa ba ta ba shi shawara ba ba ta hana shi ba mun gane Ina wurin Allah subhanahu wataala ke cewa to tunda da Iblis ya zira su ya musu wannan zagon ƙasa suka je suka je suka ci wannan ita ce sai Allah yake cewa ihbidu kuita ihbidu kaga nan da wawu jam ana nihin cewa kuita ku duka da Iblis din da annabi Adam din da Hawwa to kaga shi annabi ne annabawa ba su saban Allah ma'asumai ne amma annabi adam ya yi sabo wanda an hana shi ya abu kaza ya aikata wannan abin ya dame shi ya shiga cikin damuwa Allah subhanahu wataala ya so shi da tuba sai Allah ce فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Allah subhanahu wataala da ya ga damuwa annabi Adam sai ya sanar da shi wasu kalmomi wanda za a yi roƙon Allah da su in ya roƙi Allah da su Allah zai yafe mishi fatalaqa Adam min rabbih annabi Adam sai ya karɓo wasu kalmomi wasu ayoyi min rabbi kalmatin wasu kalmomi fataba alaihi sai Allah ya yafe mishi da ya faɗi wannan kalmomin wannan kalmomi su ne wanda Allah ya faɗa cikin suratul a'raf قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون لنكون lanakunanna min al-khasirin to Allah subhanahu wa ta'ala kace annabi adam ya mamata na kan kala su bi rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mun zalunci kanmu kamar yadda aka ce kar ku kusanci wannan itace in ku kusance za ku kusance cikin azzalimai to ya zalunci kanshi saboda duk wanda ya je wa kanshi ya jawo shi ne sababin ya je wa kanshi cikin azaba to ya zalunci kanshi annabi adam yana cikin aljanna yana rayuwa da shi da iyalin shi rayuwa mai kyau suka aikata abin da ba umarce su ba suka hitar da kansu daga cikin aljannan nan suka koma cikin ƙasa aka ce kuma za su zauna a cikin ƙasa su ta rayuwa to na wurin annabi adam
addu'ar da yake roƙi Allah ba yana roƙon Allah bane ba a yafe mai ya koma aljanna a a yafe mai saban da ya aikata mun fahimta magana a koma aljanna babu ita amma yanzu yana son a yafe mai matsayin shi na annabi ya yi sabo a yafe mai a gafarta mai shine ya roƙi Allah da wannan kalmomi qala rabbana zalamna anfusana yake su da shi da hawa su bai suka ce ya Allah ya ubangijin mu zalamna anfusana mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana wa tarhamna idan baka gafarta mana ba kuma ka mana rahama kaga tausan mu kayafi mana kaga zai zance ya zai ta damuwa kan shi saboda ya saba ma ubangijin shi akan abin da saboda nan wurin shi iblis ya yaudare su ne ka kalmar duk inda aka bincika duk anda fa azalla umar shaytan nan wurin can kuma fa wasu wasala umar shaytan duk inda aka duba za ga cewa iblis yaudare su ba da ba da sai ransu bane ba shi yasa malamai ke cewa sako wanda Allah subhanahu wataala ke gafartawa kai tsaye shine mutum ya aikata abu bai san ya aikata ba cikin ran shi bane ba kamar wanda za a aikata sako sai ya gama sai ya tuno wannan abu fa haramun ne sai ya nadama kamar yadda annabi adam nan wurin shaidan ya rijaye shi ya aikata sako sai bayan aikata kuma ya damu ya sa kai cikin damuwa sai Allah subhanahu wataala da tausan shi ya faɗa mishi kalmomin da za a yi roƙon shi ya tuba da su Allah ya yafe mishi to haka kai ma an ka aikata sako abinda ake so kai tsaye kairan ka yi nadama ka ji ba ka ji daɗi ba kamar da mai ahalari ke cewa sharkan tuwa daga cikin su ka yi nadama an nadamu alama fata ka yi nadama akan abin da ka aikata baka ji daɗi ba sannan ka bar saƙon a niyyatu Allah ya rubuta ila zambe ka yi niyyar cewa ba za ka ƙara koma wannan saƙon ba to Allah subhanahu wataala zai yafe maka kamar yadda annabi Adam ya roƙi Allah Allah ya yafe mishi Allah subhanahu wataala kuma ya yafe mishi Allah ce قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا بقوا منها جميعا sai muka ce gaba ɗaya su hita su duka minha daga cikin aljanna jami'an su duka mun gane fala yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fa imma yatiyannakum minni hudan duk wanda Allah subhanahu wataala ke cewa ko ita ku duka gaba daya duk wanda shari'a ta ta zo mishi duk wanda shari'a ta zo ta bangare na faman tabi'a hudaya wanda ya bi shari'a ta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare shi kada ya damu wala hum yahzanun kuma ba zai nadama nan gaba ba duk wanda ya aikata sabo to sai ya nadama kuma ya bi shari'a Allah ya tace tuba to Allah subhanahu wataala zai gafarta mai Allah ke cewa wala khawfun alaihim kada babu tsoro gare su kaka tsoron komai wala hum yazalun kuma za su zanto masu nadama ba Allah zai gafarta ma duk wanda ya tuba ko tuba bude take kamar da hadisi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kofa tuba bude take har sai lokacin da rana ta kullo daga yamma mun gane nan za mu tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu rihe da addu'a
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Wala wai mutane suna cewa in ba dan annabi Adam ba ya yi sako da yanzu mutane suna cikin aljanna to da Allah ya lissa annabi Adam dama wai sun ce wai ya ka ya kawo shi duniya ne ko kuma kawai sakon da ya sa aka yi dama sakon ne ga mun karanta aya inda ba dan sakon ba da duka kowa yana cikin aljanna mun fahimta amma abinda ya aikata na sako shi yasa Allah yake cewa in bidu minha jami'a ko hito ku duka gaba ɗaya wani yake cewa wa lakum fiha mustaqarrun wa mata'un ila za ku tabbata cikin ƙasa wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila za ku tabbata a cikin doron ƙasa ku dawwama ciki za ku dan jin daɗi na ɗan lokaci kaɗan sannan kuma lokacin ya yanke shine rayuwar duniya da za a yi kenan in ba dan sakon ba kenan da Shine.
kowa na ci da kowa yana ciki na'am na'am na'am mutum yana kwana tare da jama'a cikin sa- sallar asuba in baka tada asuba kana da zunubi saboda ne haƙƙin makwautaka mun fahimta na'am na assalamu alaikum
in ka tada su wasu tashi ba ka yi da ka yi ta haƙƙin su na'am na assalamu alaikum na'am wannan kamar wai al'ummi da mutane suke yi na'am wasu suna ganin wasu malamai suna ganin cewa wai in Allah ya sauko ta annoba to bai kamata a rukunutu ba don da ta kashe ya yi shahada ko kuma wannan annoba ta wannan maga- sauka.
wannan magana ba haka take ba Na'am.
wannan magana ba haka take Na'am.
insha Allah sati mu zuwa za mu tattaunawa akan a aya ta karshe abin da ya shafi kissa annabi Adam gaba daya sannan mu bude abin da ya shafi kissa bani Isra'ila abin da muka faɗa da Allah ka ba mu lare shi abin da muka faɗa kuskure Allah ka yace mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyara Allah kai mu ikon akan komai Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik